alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a wannan turmi na hudu na jeren giyar waɗannan karatuttuka na daura na littafin Sheikh Dr. Malam Kabiru Umar Maru Allah ya saka mai da alkhairi wanda ya sa wa suna ar-raddu ala man takallama fi ghairi fannihi wa ta'ana fil Imam al-Bukhari wa sahihihi wannan shine a zagaye na hudu a wannan rana ta Asabar wato daya ga watan Jumadal Akhira hijira da shekara 1447 wanda ya dace da 22 ga watan Nuwamba 2025 mai karatu zai ci gaba da karanto mana daga shafi na 45 ko fadin malamin wa qala shaykh sulaiman ibn abdul qawi at-tufi na'am bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif rahimahullah hafizahullah wa qala shaykh sulaiman ibn abdul qawi at-tufi rahimahullah wa bima yadullu ala anna kitabayhima asah kutub as-sunnah an al-muhaddithina qassamu al-hadith sahiha ila sab'ati aqsam أحدها ما اتفق عليه وثانيهما من فرد به من فرد به البخاري وثالثها من فرد به مسلم ورابعها ما خرج على شرطهما وخامسها ما خرج على شرط البخاري وسادسها ما خرج على شرط مسلم وسابعها ما حكم بصحته ما حكم بصحته إمام معتبر ولا معارض له kaga wato hatta karkasau karkasuwa hadisai ta fuskar wato martabar sa inganci a Bukhari da Muslim su ne ma'auni gare su abinda suka hadu a wajen fitar da shi shine kololuwa wajen inganci daga nan kuma sai wanda Bukhari ya kadaitu da shi daga nan sai na Muslim daga nan kuma sai abin da ya cika sharadin su biyu daga nan sharadin Bukhari daga nan sharadin Muslim sai kuma sharadin wani can daban kamar yadda mai alfiya yake cewa marwiyu zaini fal bukhari fama li muslim fama li muslimin فما روى غيرهما فشرط أول فشرط ثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما مروي ذين رواية السبيم فالبخاري كما رواية بخاري شكري فما لمسلم سننسينا مسلم فما روى غيرهما سننسي سورا ولا نسكى سالتافن سنا صحيح إذن سيبن خذيمة إذن سيبن حبانا إذن سحاكم irin su abdiyawa muktara da ire-irensu sannan ya ce fasharku awwalin sharaɗin bukari kenan fasharku sanin sun ma kana ala sharti fatin gairu wato duk da fasu ba su ambaci ne sharaɗinsu ba haka ibn khuzaima sai da ya bayanin sharaɗin shi tsaf amma su ba su ambaci sharaɗinsu ba sai dai aka bibiyi take-takensu bilistikra aka gane ne sharaɗinsu duk da aka sharaɗin ya zama shine ma'auni wajen gane inganci ko rashin inganci wannan na nuna cewa al'umma ta yadda da waɗannan littattafai ta yi ijima'i tsawon zaman na akan nagartarsu qultu qultu falamma qaddama sahihaini thumma ma khurija alaihima fi aqsam alhadith as-sahih wa maratibihi dalla ala ittifaqihim ala annahuma asahhu al-kutub al-musannafati kama qala shaykh na'am وقال تقي الدين بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله فإن الجمهور ما في البخاري ومسلم مما يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بما يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن جانبه من هذا ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تستمع على سبعين ولو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع وقال أيضا أما كتب الحديث المعروفة مثل البخاري ومسلم فليس تحت عديم السماء أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن نعم وقال أيضا وإن الذي اتفق أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم وقال أبو الحسن حسن التبريزي رحمه الله أول من صنف صحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري وبعده أبو الحسين مسلم بن الحجاج الإمام القشيري النسابوري ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه شاركه في أكثر شيوخه وكتابهما أصح كتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق العلماء imam muslim ya yi karatu a gun imam al-bukhari ɗalibin sani duk da a cikin littafin shi gaba na sahihi bai yi riwaya daga gare shi ba malamai su yi kokarin su fahimci ɗaya uzurin muslim akan haka wataƙila saboda wannan musharaka sun yi musharaka a malamansu so da idan ya rawaito daga bukhari to ya yi nuzuli ke da aka yi wadatu daga riwaya daga bukhari sai rawaito daga malaman da suka yi tarayya a kai game da shi ma almamul bukhari baya riwaya daga tsararrakinsa sai nadiran akwai malaman da suke tsararrakinsa ne a gun karatu da bai riwaya daga gare su a cikin sahih bukhari ba saboda haka zai ja shi zuwa ga nuzuli sai ya ruwaito daga na sama da shi wasu kuma suna ganin saboda wata yar jafuwa da ta faru tsakankanin su imam muslim kamar yadda al-imam zahabi ya ambata ta zama sa ya kasance mutum ne mai saurin fushi a ɗabi'arsa yana da saurin fushi kuma da ruku da haka yayi rigima da mutane iri daban-daban to ya shi kanshi imam bukhari din akwai wata jafuwa ta shiga tsakankanin su wallahu alam yan adam ne su watakila wannan yasa ba a ga ya riwaya daga gare shi ba domin duk da yake in ya riwaya daga gare shi zai zama na cewa kamar ya yi nuzuli ne amma kuma da abin zai zama akwai wata niza ta musamman ina ga isnadi cewa muslim na riwaya daga bukhari sai yi ta farbi za a yi farin ciki shi a ga al'imamu al'imamu tirmidhi a cikin jami'in ɗinsa duk da shi ɗalibi ne sosai na jiki a gurin bukhari amma shi ma ya karanta riwaya daga bukhari sai ya yawaita magana akan illa da isnadoji yana yawan tambayan bukhari wasaltu muhammadan wa qala muhammadun sai ya yawaita wajen wadannan abinda muke so mu gane anan shine yana daga cikin albarkar ilimi wato danganta shi ga ahalinsa da kuma shaharantar da ambatan malaman da suka koya maka to muslim ya koyi sana'ar tantance hadisai da irin wannan ɗabi'ar daga gun malamin sa Imam al-Bukhari amma kuma aikinsu ya bambanta domin kowa salon da ya bi ba irin na ɗayan ba ne shi muslim ya yi ƙoƙarin yin musnadi ne da aka san tabin shi al-musnadu sahi ko al-jami'ul musnadu sahi wadan tattara su kawai shi kuma bukhari ya yi itibari da babukan fiqh don haka ya shahara da daddatsa hadisai da maimaita su da ruwaito su da ma'ana don su dace da abin da yake so ya kulla babi a kansa yayin da shi ko muslim ya ba da himma sosai wajen kawo lafuzza da kuma kawo riwaya ta ɗin da suke akan kowane babi da aka za ka ga inda ka ga hadisi a iya nan kawai za ka ganshi ba za ka ganshi a wani waje da ba a tsammaninsa ba shi kuma bukhari zai kawo hadisan a inda watakila ba za ka tsammanci samunsa a wajen ba na'am
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله فصل من أخرج له الشيخان على من أخرج له الشيخان على اسمين أحدهما ما احتج به في الأصول وثانيهما ما خرج له متابعة وشهادة واعتبارا نعم wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a lura magana Imam Zahabi an ciwo ta ne wannan daga Al-Muqira ta Musalawul Hadith Al-Imam Bukhari da Muslim a cikin littattafan su suna da usul abin da ake da usul shine isnadoji cikakku wanda suka dogara da su wanda mazajen da ke cikinsu su ne rijalun shekai za ka iya ganin mutum a cikin bukhari amma sai ka ji an ce ai baya cikin rijalun sayayi kai sai ka rasa gane mai yake nufi saboda bukhari bai fitar da shi a cikin usul ba ya kawo shi ne a cikin mutaba'at inda kuma misali a irin abdullahi ibn saleh katibul layl akwai jayayya akan yana cikin rijalul bukhari ko baya ciki so din da bukhari ya kawo shi in aka lura za a ga cewa mutaba'a ce baya kawo shi a cikin usul duk da malamin sa to wannan sai a ta jayayya akan shi yana cikin mazajin shi ko baya ciki alal misali to waɗannan dake cikin usul hukuncin su daban sannan akwai kuma mutaba'at shine riwayar da suke kawo dan ƙara jingina a jikin wadancan ko shawahid ko itibar wato bayan kawo asalin riwaya wanda tace asali a babu muslim zaka ji yana kawo wasu riwayoyi wa haddathanahu fulanin an fulanin mithlahu ko haddasa warawa fulanin an fulan na hawa waɗannan waɗannan kanikancin da yake sune mutaba sune shawahid to duk mutumin da a iya nan kaɗai aka kawo shi to hukuncin shi ba ɗaya ba da waɗanda aka kawo cikin waɗancan asanidul usul din haka nan bukhari in ya kawo hadisi a wani babu sai gaja ce tabahu fulanun an fulan ko rawahu fulan an fulan na hawa to wannan shine mutaba ko shahid hukuncin shi daban da waɗancan shi ne yake gaya mana alfa mai tajjabi kamar tajjabihi aw ahadihima wa lam yuwaththaq wala gumiza وهو ثقة حديثه قوي ومن نعم.
احتج به ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه وهذا حديثه لا ينحط وهذا حديثنا لا لا ينحط عن عن مرتبة الحسن التي قد تسميها من أدنى درجات الصحيح na'am فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج البخاري أو مسلم في الأصول وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات وفيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد فكل من خرج له في صحيحين فقد قفز القمطرة فلا معدل عنه إلا برهان بين na'am وقال رحمه الله أيضا وقد كتبت, كتبت في مصنفي الميزان عدد musannati في مصنف الميزان عددا كثيرا من الثقات الذين احتج البخاري أو مسلم أو غيرهما بهم لكون الرجل منهم قد دون اسمه في مصنفات الجرح وما أوردتهم لضعف فيهم عندي بل ي- ليعرف ذلك وما زال يمر بي الرجل السبت وفيه مقال مقال من لا يعبو به ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة al-imamu zahabi a littafinsa mizanul i'tidal ya bi sawun ibnu adi ne a cikin al-kamil fi du'afai rijal amma sai ya ware mazaje waɗanda an yi zance a kansu ya tabbata ko bai tabbata ba sai ya bi sawu da zance wanda yake na taƙiƙi da adalci saboda haka sai ya tarsasu zuwa ga ambatan wasu mazaje wanda suna cikin bukhari da muslim amma saboda an yi magana a kansu dole zai kawo su ƙarshe ya hukunci a kansu kamar irin su ikrima maula ibn abbas da ire-irensu to shine anan yake gaya mana cewa har yanzu a cikin bincikensa yakan ci karo da ma- malami wanda yake amintacce amma akwai wani wanda ya wata magana a kan shi yace to da zamu ce duk wanda aka yi magana a kan shi kawai mu yi watsi da shi to da sai mun fada hakkan sahabbai da tabi'ai da limaman musulunci don babu wani malami ko mun girmansa da ya kai ya kawo sai an samu wato wani wanda yake husuma da shi ko kiyayya da shi game da annabawa Allah yake cewa sai da ya sanya musu aduwa minal mujrim saboda haka haka malamai suke duk girman malami yanzu kamar Imam Malik din nan da ake ambata sai ka ji a zamanin shi da wasu da suka yi rayuwa da shi suna ta cin zarafinsa suna cin mutuncinsa haka Abu Hanifa haka Shafi'i haka Imam Ahmad ibn Hanbal haka kuma duk wani malami da ka sani a wanda suka gabata ko waɗanda suke rayuwa saboda kan haka bude kofa cewa duk malami in dai wani ya soke shi ko mutumin ya kai ya soke shi ko da adalci soke shi ko ba da adalci ba ai watsi da shi to za a bude mummunan kofa wanda kusan kowa sai ya zurma a cikin ta babadu sahabati فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما Mm.
والله يرجع عن الكل ويغفر لهم فما هم بمعصومين نعم.
وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي ت- تلينهم عندنا أصلا نعم.
وبتكفير الخوارج لهم إن حقت روايتهم بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحا في القائلين Mm.
انظر إلى حكمة ربك نسأل الله السلامة yanzu ka kalli rigimar da ke tsakanin Abdullahi dan Zubair Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa da irin sa Abdullahi dan Abbas a Makka sai da ta yi tsamarin da Abdullahi dan Zubair yana neman dalilin da zai sama a kashe Ibn Abbas ce na sake jin labarin wani dan kaza kaza yayi zagi ce wani dan kaza kaza ya kara ba da fatawa a kalancin mutane ce wallahi sai na sa an kashe shi kuma da Ibn Abbas ne yake kaga har yana neman dalili jibar rigimar tsakanin bangaren sham da bangaren kufa bangaren muawiya da bangaren ah, sayyidina ali da ire-iren su to duk waɗannan sai kaji ya ce wallahu yarba anil kull wa ma hum bima'sumin na'am وهكذا كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض نعم.
ينبغي أن يطوى أن يطوى ولا يروى ولا يروى Mm.
ويطرق ولا يجعل طعنا ويعامل الرجل بالعدل والقسط ‘yan uwa masu albarka mu kula da wannan magana ta da muhimmanci kalamul akarani ba'aduhum ba'adihim fi ba'adin yambagi an yutsuwa wa layurwa ba daidai bane a ci gaba da yayata shi koyewa ake dan ka ji wani malami ya soki wani ko ya dan shal- sauka shoulder yayi yayi rafka akan wannan uwan shi malami wannan magana ka- ka- ka wurga da ita a nan kawai ba ita ce karatun ba amma abin bakin cikin yanzu kuma su aka fi yadawa malami zai karatun awa daya ya ta karantar da addini a cikin wasu minti uku da ya samu irin wannan dan adancin to nan ne kawai za a yanko mutanen mai social media nan za su yanko kawai a ci gaba da yadawa ana cewa yayi wani eh, yayi rafka raddi yanzu yanzu da sauransu wanda aka ce a boye shi mutane suke yadawa wannan ya zama ba innal ladina yuhibbuna an tashi alfashi bil ladina amanu yaɗa alfasha ne a cikin al'ummar musulmi ba daidai bane jama'a har kullum baka rasa dan adam da suka ga dan uwan shi dan adam musamman wanda sana'a da ta hada su a fusgan shedan da son zuciya da fushi da dan adanci da iya jan mutun ya magana akan dan uwansa ko da haƙi ko ba da haƙi ba to kai ka zama kai kai kuma kai ne agent na kai wannan maganar gaba har ta koma kunnan wancan har rigima ko fitina ta auku tsakankanin su qala ibn al-qayyim wa qala ibn al-qayyim rahimahullah fi nuniyatihi wa khudh as-sahihayn alladhayn huma li'aq الدين والإيمان واسقتان وقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان na'am وقال الحافظ العلاء رحمه الله في رده على أبي الخطاب بن دحية في تضعيفه لحديث مسلم في صحيح في صيام ستة ستة من- من شوال ibn dihiya wannan yana daga cikin malamai da suke da kurakurai da yawa Allah ya gafarta mishi Ah, yana da zafi sosai da da saurin hukunci ya riga wani mutumin zamanin nan akan hukunci game da raunin hadisin ah, azumin situ shawwal riwayan ainihin wato sufyan ibn ah, uyayna ko Ah, abun nan ah, ah, wanda ke cikin sayan musulmi to ya raunata shi to shine aka maimai da martani akan cewa maganar da yi ba ta da ƙarfi da cewa wa huwa hadisun أما قوله هو حديث الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك غير مسلم لأن مسلما رحمه الله أخرجه في صحيحه وقد اتفق العلماء على صحة ما في هذين الكتابين أعني كتابي البخاري ومسلم ومسلم نقل ذلك غير واحد من الأئمة هذا مع التزام مصنفي مصنفيهما ألا يخرج فيهما إلا الصحيح من الحديث وتسمية كل منهما كتابه بالصحيح وإليهما المرجع في معرفة ذلك وقال رحمه الله أيضا ثم إن مسلم رحمه الله إنما احتج بسعد بن سعيد في حديث ظهر عنده ل- آه، عن- آه، آه، عنده أنه لم يخطئ فيه لوجود متابع له على روايته على روايته وغير ذلك وهكذا حكم سائر الأح- حكم سائر الأحاديث التي خرجها صاحب الصحيحين وفي إسنادها وفي إسنادها ما تكلم فيه من جهة حفظه لم يخرجها إلا وقد وجد لها متابع لها تابعا ومن تتبع هذا وجد ثم نقول إن إخراج صاحبي الصحيح أو أحدهما الحديث واحت- واحتجاجهما به أقوى أن لا يكون خرجا بل احتج برجاله في حديث آخر وذلك الاحتمال- الاحتمالات في سماع رواية بعضهم من بعض في ذلك الحديث الذي لم يخرجه وهي مندفعة فيما أخرجاه فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند وقال أيضا في النقد الصحيح و- وقبل الكلام على هذه الأحاديث نقدم مقدمات تمهيدا لما يأتي من من البيان بحالها الثانية الأئمة اتفقت على أن كل ما أثنى له البخاري أو مسلم في كتابيهما الصحيحين فهو صحيح لا ينظر فيه وإنه لا يصل إلى درجتهما في ذلك كتب السنن والمسانيد بل هذه الكتب مشتملة على الصحيح والحسن والضعيف وفي يسير منها أحاديث واهية جدا وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم حكى يعني ابن الصلاة أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة تكدها بعض الحفاظ كالدار قطني وغيره ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ وما ظنت صحته ووج- و- ووجب عليها العمل به لا بد أن يكون صحيحا في نفس الأمر وهذا جيد وقد خالف في ذلك المسألة في, ذا- في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القدر بالصحة من ذلك قلت وأنا مع ابن الصلاة فيما أول عليه وأرشد إليه والله أعلم kunga wannan ita ce kabiyar wato shin alqabu ne bi siha ko kuma azzannu bi siha abinda ke cikin bukhari da muslim shin keke da keke yanke za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ko ana da marin jayin zato to mas'ala ce da malamai suka tattauna tattaunawa irin ta suka malamai mu kuma yanzu sai mutum ya kawo ɗaya don ƙoƙarin ya kawo shakka alhalin su ko ba ka suke nufi ba su suna nufin wani lazimi ne idan an zo tarjihi ko idan an zo wata matsala da ƙiƙa a cikin ilimi amma ba wai suna nufin korewa ba ne amma wani sai ya ce ai an ce masa toni da tunanin in yi haka ya kawo shakka a cikin a, al'amarin hadisan yayin da su kuma malaman ba haka suke nufi ba domin da haka suke nufi da ba su gina hukunce-hukunce da iliminsu da dukkan rayuwarsu a kai ba sun yi aiki a kai yanzu kamar nawawi shi ya karkata zuwa ga cewa inna ma yustafadu minha a azzannu yayin da shi kuma ibnu salahi da shi mai wannan magana ibnu kathirin a cikin albaisul hadith kenan ya karkata igwa ga cewa wato alqat'u ثم وقفت بعد هذا على كلام شيخنا ثم وقفت بعد هذا على كلام شيخنا العلامة ابن تيمية تيمية مضمونه أنه نقل قطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعة بالقبول عن الجماعة.
جماعات من الأمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو طيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وابن الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة الشرخسي من الحنفية kaga malamai ne daga daga mabambantan mazhabobi wasu malikawa alqadi abdul wahab da abu hamid al-isra'ili alqadi abu tayyib tabari da da irin su shirazi abu isaka waɗanda duka shafi'awa ne ga kuma malamai daga mazhabin hanabila ibnu zawuni da abul khattabi da abu ya'la ga kuma malamai daga cikin hanafiya irin asraksi shamsul a'imma kaga malamai daga dukkanin mazhabobi kenan وقال قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن فرك وابن فرك قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة نعم.
وهو معنى ما ذكره ابن الصلاة استنباطا ووافق فيه هؤلاء الأئمة وقال أيضا أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما أصح كتب الحديث وقال الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله الصحيحان اللذان جمعهما البخاري ومسلم أعصاه الكتب المصنفة هذا الذي عليه أئمة الإسلام وقال الشيخ بدر الدين الزركشي رحمه الله قال النووي باتفاق العلماء فإن قيل قد روى مسلم في سيه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين آه، أهل الطبقة الثانية الذين ليسوا من شيوخ الصحيح قال النووي وجواب وجوابه من أوجه ذكرها ابن السلام أحدها أن ذلك في من هو ضعيف عند غيره ثقة عنده ولا يقال الجرح مقدم مقدم لأن شرط قبوله بيان السبب الثاني أن ذكر الضعفاء في كتابيهما لم يوجد محتجا به بل وقع متابعة واستشهادا كمطر الوراق وبقية وابن إسحاق وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر الأمري ونعمان بن راشد وغيرهم Na'am wannan ma mat- batu ne akan wasu wasu mazaje waɗanda wani zai yi carab da ya gansu ya ce to ai waɗannan ba sa cikin kimma wajen nagarta dan me za a kawo su a littafai masu nagarta to shine ake ba da amsa daga cikin maganar Ibn Salah cewa ko dai ya zama wani malami ya kalle su a matsayin masu rauni akwai mutumin da za ga Ibn Hibbana ya kawo shi cikin majruhin ko ibnu adiyin ko makamantansu sun kawo su yi magana a kansu magana ce wadda ijtihadinsu ne akwai mutumin da kuma mashahurin zance game da shi shine cewa yana da rauni kamar irin matsar alwarraq kamar irin baqiya wanda har malami suke cewa a kunu ala hadithihi ala taqiyya wa innaha laysat naqiyya da irin Muhammad ibn Ishaq mai sira kenan da irin Abdullahi ibn Umar al-Umari su biyu ne akwai Abdullahi ibn Umar mukabbar shine mai rauni akwai Ubaidillah ibn Umar musaghar shi kuma fika ne yan uwa ne guda biyu to ire-iren waɗannan a bayani game da su shine su tabbas suna da rauni amma waɗannan malaman su Bukhari da Muslim ba su dogara da su ihtijajan ba sai dai istishhadan wa mutaba'atan ina fata mun gane asalis na uku الثالث أن يكون الضعف ترى عليهم بعد أخذه عنهم باختلاف حديث لم ي- ي- يقدح فيه رواه عنهم قبل ذلك كرواية مسلم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب وذكر الحاكم أ- أن- أنه اختلط بعد الخمسين وما بين بعد خروج مسلم وما بين
ba da kurji muslim و- و- وما بين بعد خروج مسلم من مصر الرابع أن يقصد علو الإسناد بالرجل الضعيف والحديث عنده من رواية ثقات نازل فيقتصر على الآن العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن ذلك مم.
وهو العذر وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصا na'am wa- wa- wannan ragowar ragowar uzurorin kenan ko dai ya zama na cewa malamin da aka ci yana da raunin eh yana da raunin amma raunin nashi fari ne daga baya ya same shi ikhtilati ne. shi kuma mai riwayan bukhari ko muslim ya riga ya rawaci hadisin kafin wani ikhtilatin ya kai ga wannan malamin shine aka buga mana misali da ibnu akhi abdullahi ibn wahab wanda muslim ya yi riwaya daga gare shi ya bar ƙasar masar daga baya ya samu ikhtilafi ko kuma ya zamana cewa hadisin asalin shi ingantacce ne amma isnadin da ya inganta naziri ne akwai ƙarin mazaje sai kuma ya ga wani isnadi ali wanda a cikin shi akwai wani mai rauni mu'tabar to sai ya kawo riwaya mai rauni mu'tabar sai ya bar magana haka wanda suka san harka idan sun gani sun san cewa wannan hadisi yana da asali to kai baka san harka ba mai ruwanka da baka so ka je ka ci harka ko ka ta salati ka samu ka cika da imani ba harka ka bace na fata mun gane wannan wa qala al-hafiz al-iraqi wa qala wa qala al-hafiz al-iraqi rahimahullah hukmu sahihayn wa ta'liq wa qada bi sihhatin lima qad asnada kaza lahu wa qila dhannan walada muhaqqiqihim qad azabun nawi wa fi sahihi ba'd shay'in qad ruwi wa da'afan wa lahuma bila sanad ashiya fa in yajzim fa sahhi aw warad mumarradan fala walakin yushiru bi sihhati al-asl lahu kayuzkaru na'am وقال في شرحه الأبيات أي ما أسنده البخاري ومسلم يريد رواياه بإسنادهما المتصل وهو مقطوع بصحته كذا قال ابن الصلاح قال والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يصير في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمة بإجماعها معصومة من الخطأ wannan duka maganan al-imamu al-iraqi ne Zainuddin a cikin littafin sa at-tafsira ke wanda yayi waki sannan kuma ya dawo ya sharhin sa shine alfiya ta iraqi wa qala ibn nasir al-hafiz ibn nasir وقال الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله وما روا رواه يعني البخاري ومسلم ويعني البخاري البخاري ومسلم فيهما مسندا متصلا فهو مقطوع بصحته والعلم اليقيني القطعي حاصل به وإلى هذا ذهب أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي والإمام الخير الصالح أبو نصر عبد الرحمن بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف اليوسفي والإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح وغيرهم وقال الحافظ بن حجر رحمه الله ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوي كان مقتديا لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين na'am وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح وهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا فيهما هذا إذا خرج له في الأصول فما إن خرج له في المتابعات والشهائد والت- والتعاليق فهذا يتفاوت درجات يتفاوت درجات درجات من أخرج له منهم الضبط وغيره ما حصل اسم السرك لهم Na'am, dukkanin mai riwaya kafa a ƙarshen riwayarsa ana buƙatar wato maganan malamai akan wane ne shi, ne ingancin ah, riwayarsa, menene ah, ƙarfin haddasa. Amma wanda ke cikin Bukhari da Muslim cikin usul, shi kasancewar shi a cikin usul na Bukhari da Muslim da ya wadatar. Amma banda wanda ke cikin mutaba'at, wato ko da ba a samu ne magana a kansa ba, inda yana cikin littafin Bukhari da Muslim cikin usul ɗinsu, da wani ya wadatar akan nagartarsu amma su ma banda waɗanda suke cikin mutaba'at da shawahid da kuma sauran masu riwaya a sauran tafai dukkaninsu sai an ji maganar malamai game da sansu in ba haka ba sai a ce ya zan musturi ko majhuli ko makamanci haka wa ila idin وهنا إذن إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بكاده يقده في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه للخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة لأئمة على الجري متفاوتة منها ما يقده منها ما لا يقده وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج يخرج عنه يخرج عنه يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه لاتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما وقال أيضا والتحق بهذا التفاد- التفاضل ما اتفق الشيخان على ت- تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجع وما اتفق عليه أرجه من هذه العيثية مما لم يتفق عليه وقال الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم وقال حافظ البقاعي رحمه الله قوله وعلى كل حال آه وقال حافظ البقاعي رحمه الله قوله وعلى كل حال فكتابه ما أصح كتب الحديث شبيه بما قلنا فيما صرح بأنه أصح الأساليب مطلقا أو مقيدا من أنه يستفاد منه أرجحية آه يستفاد منه أرجحيته على ما عداه بالنسبة إلى مجموع أقوالهم وعدم آه من من يخالفه فإن من صرح بترجيح كتاب البخاري ومن توقف أو احتمل كلامه كلامه تبديل مسلم مجمعون على أن الكتابين أصح من غيرهما فهذا بالنسبة إلى القولين آه وسكوت بقية بقية وسكوت وسكوت بقية الأمة عليهما أمة عليهما كما مدى من أن ذلك ينتج أنهما أصح من غيرهما.
abin da yake cewa daga shi albakai shine malamai dai ko dai wanda ya fifita Bukhari akan Muslim ko wanda magana shi take nuna kamar ya fifita Muslim akan Bukhari ko kuma wanda ya shiru wannan shine dabaqat na malamai a da gaba ɗaya dangane da itibarin tafan kuma kowa in zai kira sunan tafan sai ce sahihi as-sahihani sayyid bukhari sayyid muslim kaga kenan kalmomin malamai sun hadu gaba ɗaya akan tabbatar da ingancin su da fifita su akan sunan tafai ba a saba jin wani na suka littafan ba in banda yan bid'a cikin mu'tazila sai kuma malamai waɗanda suke basu san wannan harka ba ɗan wani fanni ne sai kuma a wannan zamanin wanda ba malamai ba وقال السخاوي وقال الحافظ السخاوي رحمه الله عند شرحه عن الهداية وكتب الست وكتب الستة بادر بادر واسمع الستة بادر واسمع وكتب الستة بادر واسمع قبل الصحيحين وبعد الأربعة الترمذي وأبا داوود النسائي
وفتى يزيد وفتى يزيد شيني ابن ماجه نعم eh fata yazida shine Muhammad Abdullah ibn Muhammad afwan Muhammad ibn Yazida ibn Mata shine fata Yazida dan gidan Malam Yazid kenan yace wannan dafan guda shida kai gaggawa ka koyi karatun su as-sahihaini da qablu sahihaini farko Bukhari da Muslim sannan wa ba'du bayan nan kuma al-arba'a guda hudun nan at-Tirmidhi Abu Dawud An-Nasa'i wa fata Yazida har hatta wajen jera sunayen malamai sukan gane in ka sa abin da kake da yadda ka jera su ba a jera su a burkice yadda ranka ya so dole a fara faɗan bukhari da muslim wajen abu dawuda da tirmidhi ne wasu na iya gabatar da ɗayan cikin su ko ka ce abu dawuda tirmidhi ko tirmidhi abu dawuda wannan ana iya kau da kai sannan nasa'i sannan ibnu majah haka ake jiranta su sai kuma a ce al-kutubu sitta ba a cewa sitta siha wannan ba lafazin ilimi bane ko kuma a ce as-sahihani walkutubul arba'a ko alkutubus sittal usul ana faɗin haka amma da zaran kaji mutum ya ce sitta siha to wannan kasancewa kawai abin da ya tsinta a gari ne yake faɗa ba malamai sun tsaya mai ba in ka gana ma ka yi tsaki ka tashi bai sa abin da yake Allah ya kyauta sha now وبادر لكتب أصول الإسلام فاسمعها وقدم منها سماع الصحيحين وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم نعم.
لأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى نعم.
وقدم أولهما لكونه على المعتمد أرجحهما تقدم مصنفي مصنفه في الفن نعم و- و- و- وقدمه وقدمه و- و- وقد- وقدمه واختصاص صحيحه بمزيد الصفات وانتشار علمه وكيل مسلم وكيلهما سواء ثم بعدهما اسماء باقي الكتب الستة المشار إليها آه، آه، با- المشار إليها وهي السنن لأبي داود والجامع للترمذي والسنن للنسائي وسنن أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماذا القزويني وقدم وقدم الناظم الترمذي لضيق النظر gaji na وقال جلال الدين السيوطي رحمه الله والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي أو الجعفي سوى من تقد وابن صلاح رجها قطعا به وكم إماما جنها والنووي رجها في التقريب wannan nawawi rajja والنووي رجها في التقريب ظنا له والقطع تسويب.
والقطع والقطع ذو تسويد وقال في شرحه لهذه الأبيات هذا في غير ما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما في صحيح أما هو فذهب ابن الصلاة إلى أنه مقطوع بصحته لإجماع الأمة على تلقيه بالقبول قال سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد خلافا لمن نفى ذلك وقال إنه لا يفيد إلا الظن وإنما تلقته هو الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم الأمر بالظن والظن قد يقضي قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن القطع هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يمنعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المبني على على الاجتهاد حجة مقطوعا بها وقال أيضا وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نسيرا وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله اللذين هما أصح الكتب بلا شك ولا مريا كما أطبق عليه من بعدهما, من بعدهما سيما المحدثون حيث جعلوا الصحيح سبعة أقسام متفق عليه ومن فرد به البخاري فمسلم وما على شرطهما وما على شرط البخاري ومسلم وما صحاه معتبر وسلم عن المعارف وقال الشيخ الشبر الشبرخيتي الشبرخيتي الشبرخيتي برهان الدين الشبرخيتي نعم وقال الشيخ الشبرخيتي رحمه الله راه إمام المحدثين علما واتقانا وتحريرا وورعا وزهدا واجتهادا واستنباطا وورعا لي وانت وورعا وورعا نعم وزهدا واجتهادا واستنباطا وقال الشيخ الشيخ ملا العلي العلي القاري رحمه الله ما اتفق الشيخان على تخريجه ويقال له المتفق عليه أي ما أودعه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين أولهما أصحهما لا كل لا, لا كل الأمة وإن تضمن اتفاقهما هذا مغانكم المتفق عليه أي ما أودعه الشيخان البخاري ومسلم في صحيح الذي أولهما أصحهما abinda Bukhari da Muslim suka sa a cikin littafin shi yake ce ma al-muttafaqu alayhi la kullal umma ba wai duka al'umma ta ittifaki akai ba har yanzu jahilan nan suke faɗa ba sai dai lazumin magana kuma shine abinda al'umma ta ittifaki akan sa na'am wa yanta dammana ittifaquhuma litalaqqihi lahumma illa ma ullila mimma ujiba anhu bil qabul qala as-sakhawi bal ma fihima illa mastutniya kad'iyyun بل ما فيهما إلا ما استثني قطعي دون مطلق الصحيح فنظري ثم إنه على مراتب فعلاها ما اتفق على ما اتفق على تواتره وإن اشترك مع ما أداه في مسمى إفادة العلم ثم المشهور بالنسبة إلى من فرد به أحدهما ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تركي كتابيهما أي على أخذهما والإقبال عليهما بالقبول أي علما وعملا واختلاف واختلاف بعضهم أي ولوقوع اختلاف بعضهم وقال ولي الله دهلوي رحمه الله أما دهلوي رحمه الله أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه كل من يحول أمرهما فهو مبتدع متبع متبع فهو مبتدع متبع متبع غير سبيل المؤمنين وقال أمير الصنعاني رحمه الله وما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاة وما قول مغلطاي إن أحد وما قول مغلطاي مغلطاي إن أحمد أفراد الصحيح فقد أجاب عنه الشيخ ابن الصلاة في التنبيه السادس من الكلام على الحديث الحسن انتهى كلام ابن حجر وقال الشيخ عثمان بن فودي رحمه الله وورد فيه أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم ومسلم فقط وأورد فيه أحاديث أحاديث الصحيحين البخارية بخاري ومسلم فقط لإجماع الأمة على قبولهما ولكون لفظ رواية البخاري أكثر من لفظ رواية مسلم وإن اشترك في إيراد معظمه في المعنى لكون البخاري لكون البخاري أصح من مسلم لكون البخاري أصح من مسلم على ما ذهب إليه الجمهور ولكون رواية البخاري عندي سماعا بخلاف رواية مسلم فإنها كان عندي إجازة kunga an kuka lura malam eh malam kabiru rahimahu jazakallahu khairan yana koro mana maganganun malaman nan ne ala hasba tarihi wa fayati muka lura zamani bayan zamani yanzu an yi so karni na goma sha uku aka zo kan malam ibnu fodi ko ne za ga ya saka tarihin mutuwarsa shi ya rasu 233 sai kuma 250 ko mun gane na sama za ga 1180 1170 haka haka dai haka kuma daga waɗanda ya fara ambata waɗanda suke a ƙarni na hudu ko ƙarni na na na uku tun daga kan misali ya fara ambatan al-Isfirayini sannan Ibn al-Juwayni sannan Humaydi sannan Ibn Salatu haka ya gangaro ne gashi nan har zai kawo kan malaman zamanin da muka rayu وقال وقال رحمه الله أيضا في مقدمة كتابه عمدة العباد وأودعته أحاديث صحيحة جلها ما ورد في صحيحين معا أو في عهدهما وقال نعم.
الإمام الشوكاني رحمه الله ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده يعني حديث من, من عاد عادى لي وليا من عاد لي وليا فقد عدم أهل هذا الشأن على أن حديث أن حديث صحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه المتلقى بالقبول المجمع على على على ثبوته to uh, wannan shine kamar da da muka ambata wannan mas'ala ta hadisin man adali waliyan saboda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi daga ta hanyar Khalid ibn Makhlad al-Qatwani akwai littafi musamman al-Burhanul Jali li illati hadisi man adali wali littafi ne musamman da aka yi akan wannan mas'ala ah da aka wannan magana ta Imam Ash-Shawkani fil jumla za ta iya zama tabbatacciya amma bin nisbati li sha'ani hadha al-hadith wa fi kalamihi nazar domin shi wannan hadisin malamai sun magana a kai shi akwai wanda suka inganta shi kai tsaye kamar shi Imam Bukhari da ya kawo shi altafarsa kamar Ibn Hibbana shi ma ya rawaito shi kamar Khatibul Baghdadi shi ma ya inganta shi haka nan bayan su ah, Ibn Taymiya haka nan Imam Suyuti da kuma Shaukanin anan sannan akwai malaman da kuma kai tsaye suka nemi su raunata isnadin duk da sun inganta asalin matanin kama a shekul albani a cikin asahiya a shekul albani kai tsaye ce isnaduhu zaif ga kuma lamba hadisi na 1640 a cikin sahiha ta da shekul albani a haka nan sai kuma limamu zahabi wanda a cikin sirr alamin nubala shi kuma ah, ya ya- ya nuna ya nuna dan ah, wato rashin gamsuwa da yake cewa walaula haibatul jami'is sahih da ba don kwarjinin littafin Bukhari ba, da ce la'udda haza min manakiri Khalid. Daga wannan su ne suka san darajar ilimi, duk da a bincikensa na malami ya ga akwai matsala da isnadin, amma ya san daraja waɗannan malaman na gaban shi, da darajar da ta nan, da ƙarfin ijima'in nan na duniyar musulunci a kai. Sau da haka ba zai saki baki kawai shi kaɗai ya fanɗare wa duniyar musulmai ce bai da ba. ya fi mai sauki ya faɗi wannan magana amma yana zaka mutumin da bai kai a yadda mara albani yake faɗa bai kai zunubin jahilai ba ma shi amma shi yana da jur'a yana da kaushin hali da tsaurin idan ya ce kawai shi bai yadda ba ba ingantacce ba ne sai ka rasa abin abin ta yana mutane suke kallon shi ne me suke tsammani da irin wannan saurara da suke wa kansu saboda haka a ƙarshe dai hadisin malamai sun nemi uzuri akan me yasa bukhari ya kawo shi wasu suna ganin a ai bai kawo waye malamin da yawa ba wannan ya zaɓi abin da yake ya yi intika'in shi ne saboda a ƙarshe dai riwaya ta inganta wasu kuma suna ganin kamar da ibn hadirin ya kawo maganganun su wasu suna ganin saboda ai hadisin a ba ya zo ne akan tabbatar da wani hukunci na ibada a duniya ba wata falala ce cikin falaloli to kuma falala akwai sassauci game da yadda ake ruwaito ta ba kamar wani hukunci na sallah ko zakka ko azumi ko aikin hajji ba wanda wajibobi ne ko tauhidi ba da dai maganganun da malamai suka yi sai aka tsallaka wasu kuma suna ganin a'a wannan yana cikin tuntuban kafa da ya samu Imam Bukhari wanda lalle kuskure ne wallahu a'lam wa indahu hadhihi al-ijma'at wa inda hadhihi al-ijma'at na'am وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة ويزول كل تشكيك وقد دفع كابر الأئمة من آه، و- وقد دفع كابر الأئمة من تعرض للكلام على شيء مما فيهما ورد وردوه أبلغ رد وبينوا صحته أكمل بيان والكلام على إسناده بعد هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها وكل رواته قد حازوا القنطرة وارتفع عنهم الكيل والكال وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام أو ي- يتناولهما أو يتناولهم دعن دعن دائن أو تهين موهن na'am وقال أيضا واعلم أن ما كان من أحاديث من أحاديث هذا الكتاب في أحد الصحيحين فقد أسفرت فيه شبه شبه الصحة لكل ذي عينين عينين لأنه قد قضى آه، إرقة إرقة التراب ما صح من الإجماع على تلقي جميع الروائف الإسلامية لما فيه ما Ƙara'a irkan niza'i ne wannan ba turab نعم.
niza لأنه قد قضى إرق النزاع ما صح من الإجماع على تلقي جميع الطوائف الإسلامية لما فيهما بالقبول وهذه رتبة فوق رتبة التصحيح عند جميع أهل العقول والمنقول على أنهما قد جمع في كتابهما من أعلى أنواع الصحيح ما اقت- ما اقتدى به وبرجاله من تصدى بعدهما للتصحيح وقال الشيخ اللكنوي رحمه الله وكتابهما وبهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى هذا مما اتفق عليه المحدثون شرقا وغربا أن صحيح البخاري وصحيح مسلم لا نذير لهما في الكتب وقال الشيخ صد- صديق حسن خان رحمه الله واتفق جمهور أهل العلم إلا من لا يعتد yanzu ya به.
shigo zamanin nan kusa waɗannan duka allaknawi sadiq hassan khan za ga duk 'yan ƙarni na goma sha hudu ne wato ƙarnin da ya gabata na'am واتفق جمهور أهل العلم إلا من لا يعتد به بتلقيهما بالقبول على ال- آ- آ- على ال- على العلات وتقديهما بعد القرآن الكريم على جميع المصنفات والمؤلفات وقال ق- أيضا الاحتجاج بأحاديث مسلم في صحيحه لا يحتاج إلى النظر في رجال إسنادها في رجال إسنادها لعلو محلها في الصحة والشهرة والقبول وكتابه هذا تلو صحيح البخاري في غالب الأمور وهما أصح الكتب بعد القرآن الك- العظيم كما تقدمت الإشارة إليه ومن يحول أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين ya yi sa ga malam bara a jiya wasallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam